salatu annabi goma goma الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فعلقوه على وجه أبي يات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا بقميص هذا على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين har yanzu dai muna kan kisar annabi yusuf alayhi salam cikin wannan sura da ake ambatan yusuf da yin sura yusuf mun ji dai yin gobe da ya taho har shigansa kurkuku har fitowansa har ya masarki a misira har ya yi tsarin wajen sai da abinci saboda ka sha wahala shekarun yunwa gashi dai har yan uwansu sun zo sun gane juna sun dawo zuwa ta uku sun zo da kayan sayan abin sayan abincin ma sun zo da shi wani babun durawa bai kai a gan shi ba ba za ta mujjetin duka suka yi mishiwa dai da duka wasu mudu kuma yi musu sadaka to sai tausayin su ya kama su sai ya cire kan mulki ne kansa don su gane shi suka gane su a wallahi a wannan kai ne yusufun ma kai ne yusufun ma ce yi ni ne yusufu ga dan wana bunyamin Allah ya mana ni'ima dama haka ka'idan Allah take duk wanda ji tsoron Allah yayi hakuri to Allah ba zai tozata da aikin masu masu kyauta aiki ba sai suka suka tuba suka ce talaka ya saka Allah ya nuku na rakatina lallai mun tabbata Allah ya jibita ka akan mu ya zabe ka akan mu wallahi mun yi gudu ga wanda ke maka mun yi gudu ga abubuwan da muka maka sai ya jari sai wa alaikum yau ai shi kenan maga ta kai babu laifi kai ba zargi ma yau daga yau ba zargi akan ku ai abin da aka ya riga ya wuce maga ta kare ai dar sai wa alaikum yau yafurullahu li wa lakum Allah muna gafara ni da ku gaba da Allah muna gafara wa huwa ramur rahimina Allah mai jin kai ne yafi ko dukkan mai jin kai yafi jin jin kai duk mai ta Allah fi Allah bi ta subhanahu wataala da haka Allah muna gafara gaba daya to sai zai tambaye su ya labarin baba fa dattijo kenan annabi yaqub ya da zabani yaqub ai ai baba kullum ba ku bai tuna kowa sai kai kullum ya cikin damuwa da kai yake kullum ba wata magana ke ta dame shi har yayi kuka har idan sama ya yayi fari baya gani sosai to sai ya ce idan ka miti haza ga wannan rigantawa ku kai wa baba ku jefa a fiskansa insha Allah idan zai bude zai gani sai malamai suna cewa ita wannan riga rigan tarihi ce shi annabi ibrahim da za a jefa shi a wuta an cire masa riga sai mala'ika jibril zo masa da riga daga aljanna sai ya sa masa ita da ita aka jefa shi cikin wutan aka jefa shi to sai suka yi ta gada suka yi ta gada har yaqub ma ya gada shi kuma yaqubu sai ya zama ya gadar wa yusufu ta amma yauje yana karami ba zai kware ta ba shi aka yi ta kamar laya shi aka sa mai ta isa a wuyansa to shi ma da aka zo a jefa shi a ruwa a rijiya za su jefa shi a rijiya shi ma sun ce masa rigansa sai suka jefa shi a rijiya tsirara shi ma shi ne shi ma malaka ji sai yazo shi ma sai cire wannan layin ya buɗe ta ya ce rigan ya sa masa wannan rigan sai da zama rigan tarihi to ita ma shi take ɗauko yau kuma ya ce a kai wa baba haka ta jibiru ne ce masa ya aika wa baba riga a kone sirri a jikinta duk abin da ya dame ka inda iskan ta ka shaƙi kamshi rigan duk abu da ya dame ka Allah zai yayi maka ko wanda ne cewa Allah zai yayi rigan to a je a jefa ta wajen baba ya ti basiran baba zai zo idan zai buɗe zai gani bayan nan kuma ina gaida duk ku dawo misar gaba ɗaya ba ku dawo misar wato zai kuma ajmai duk ku dawo wajena ku dawo misar nan wajena
فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون
فهو سيد إيرو قال أبوهم إني لأجد ريح تفندون فسوك fito sun ɗauko rigar sun fito bayan gari halinka da bawan Allah annabi Yaqub tun daga inda yake an ce tafiya tsakanin misali na zukin wani sun ce kwana uku ne an ce wajen mutu kwana goma sha ne amma daga inda sai shi sai ya ji kamshin yusufu sai ya ce ina gaya wa 'ya'yansa da jigoginsa da dai ba ba ku da za ku kare sani ba da sai ku ina jin ina jin ina jin kamshin Yusuf yana tahowa amma ba ku yadda za ku kare tani shehu Allah saka wa daleri yace wannan mu'jiza ce yana nan Kan'ana amma ya jiyo kamshin abin da yake yake Misra a wannan sai mu'jiza to kuma haka Allah yayi shehu yace to kuma mu'jizar bayan Allah ba su suke da ita ba Allah ne yake kudurar a take motsawa a ga mu'jizar kamar da ka sani wajen waliye kuna cewa karama ita ma kudura a daga take take motsawa a ga karama gashi an yi yunwa ba abinci da shi a ce aka me za na yi ayi mujizan ba sai an fita neman abinci ba a dokar kasa ko ce zama abinci ke sai zama abinci ko da yin ya dama shi annabi yaqub a lokacin da zai da yi kasa ya ce zama abinci sai Allah ya da shi abinci amma ya to ya zo da ƴaƴan su ji har Misra neman abinci lokacin mujizan tana nan a ba ga ba ga dan bayyana ta ba alayhi salam to haka ne wajen wajen wajen bayan Allah mujizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam Salman al-Farisi yana neman gaskiya yana neman gaskiya yana neman gaskiya yana neman gaskiya sai ya kare da wani dattijo sai ya ce masa kai abin da kake neman nan ba za ka samu waraka ba sai ya kawo da annabin karshen zamani annabin karshen zamani eh annabin karshen zamani zai bayyana ga inda za a haife shi ga inda zai karo ya koma ya masa bayanin makka da madina shi kenan sai ya ji hankalinsa ya da wajen neman annabin karshen zamanin nan sai aka dace waɗansu mutanen madina yahudawa sun zo ƙasarsu cinikayya shi kenan sai ya musu magana ya ce ai garinmu ne ka zo mu je a hanya sai suka mai da shi ba suka sai da shi da haka sai ya shigo madina akan bawa shi saman alfadisi wani bai da ya saye shi kullum da yana so ya ji labarin nan ƙashin zamanin nan wataran yana kan dabino yana aiki mai gidansa sai wani mai hude dan uwan abokin mai yansa ya same shi yana dariya din kaji ummiyan nan wai su ma Allah ya kuma annabi sun je sun kai wani ɗaya daga cikin su wa annabin Allah ne fi salman ne sai ka min fara daga bishiyar nan don abin da nake nema na ji ya samu sai ya ce me kace sai me ce kai ko bai da ci gaba da aikin ka sai ci gaba da aiki na amma dai wata bayin ba da haka da na sauka na ba da gama aiki sai ka yi neman labari na je ko sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gare sa na gane shi labarin duk wancan bawan aika sai ga sun fito a cikin sa amma akwai karatu da ya bani wannan sai na amma zan gane ya ce mun baya cin salaka yana cin kyauta kuma akwai alamatun akwai alaman alaman nubuwa a tsakankanin kafadun sa eh da zan jaraba wannan gani ya ce wannan sai na samu abinci na kawo masa na ce kai bako ne a gari ya ka da kawo maka ga sadaka na kawo saboda kai babu ya ce annabi zai ce ku ci ni ba na jin sadaka sai ji na samu shaida daya da gari ya waye ta ya ce jiya na ce na kawo na ce sadaka baka ce mun ji daɗi ba yau ba sadaka bane kyauta ne yace ina cin gara amma ba na cin sadaka sai Allah ya ci yace haji saniya to sai ga maza sai ga yana kewayawa kamar yana son ganin bayansa maza sai ya sauki mayafinsa sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam wannan bawan Allah sa sai ya ga alamun nubuwan sai ya zo ya sumbanta yana kuka yana kuka yana jin daɗi cewa ga manzon Allah Allah ya shi da shi to sai mai gidan sai sai zama in ya gama aiki sai ya zo wajen manzo a ne yake hira mai gidan sai ya gane shi sai kun da zai hada shi da aiki baya samun lokaci ya dade manzo Allah bai gan shi ba wata ne wanda ya ce manzo Allah ya ce masa Salmanu ya ba wa ganin ka ya ce sai Allah mai gidana ne ya gane ina zuwa wajen ka ya hada ni da aiki ba na iya samun lokaci to kana yi fansa mana ya ce ya sai zan nema sai ya je ne ya fansa sai ya ce fansan ka wai irin kamar bare ya gane wanda ba zai yi ba sai kawo sai ka kawo aukiya arba'in sannan kuma sai ka dasa mun dabinai guda ɗari biyar su yi ya'ya su girma su yi a cikin shekara ɗaya ka san da yana shuka da an gama da ya shuka shi wannan ya shuka jikokin sa ne ba kansu ya shuka ba da ma wannan wai abin da ya gazo da minan ma a shekara ɗaya su yi ya'ya yana yin kan ya saka ɗin kai fa da samun hurriya har abada kenan ya ganta wanda ba zai yiwu ba da ya zo da gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da Allah tambaye shi zamanu ya magana ba ta sallallahu ya wanda ba sai amma ya faɗa irin dai irin aje ba zai yi wannan mai ta ban gaya maka ba yace kai dai fadin me ya gaya maka yace ka ji ga rasulullahi annabi yace ya nuna maka filin da yake so a dasa da dino ya baka irin da dino ka je ka tona ramuka ka sa kowane iri kusa da raminsa ka zo ka gaya ni kuma dole daga an kawo mun sadaka ka zo ka ka zo ka tambaya a baka auki 40 shikenan kuwa sai ya je ga mai gida aka ba da fili aka je yin da manzon Allah yace sai ya zo ya ga manzon Allah manzon da kansa ya ji sallallahu alaihi wasallam da kansa yake sa hannu yana dasawa da kansa yake sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam duka 169 duka shi ya dasa sai na muru ya rikiya shi ma sai ya dasa daya radiyallahu anhu ran je kana da aka zo dubawa aka zo a duba gari da biyu sun yi su ɗari wadda duk sun yaya sai ta umaru nan tana nan kamar yadda take umaru sai ta ga haji miskiyatu umaru a zo sai ta ga haji miskiyatu wani ba ta mazo a can ta mu ya zama haka salmani ya zo ya an kawo sadaka annabi ya danka haka ita gashi ya kalisa ba ya ce azulai arba'in ba ya ce na ruwanka ka je ka lissafa mana ya je lissafa lissafa lissafa lissafa lissafa kuma suka cika ya je biya ka ga mu'jiza ko kamar wai ga manja an jagin tabuka ba abinci suna balla bajilo wani ce mai tobi mu'jizan tana nan ashe nan zaka san cewa da manzon Allah ya ga dama da kawai da biyan zai da samu su a ko ina shekara ta yi aya dan an ga kuɗi ƙanana kawai ya yi abubakar ga wannan umaru ga wannan ku zai zama cikin talauci amma idan a koya maka rayuwa ya za ka rayu ka yi mukabalar rayuwa kai ma don kasancewa ga manyan bayan Allah ma yadda suka haƙura da yadda Allah ya yi suka mukabalar rayuwa shi ya ga annabi Yusuf annabi Yaqub zai iya lokacin a ɗabi ƙasa kawai sai zama abinci zama abinci amma ki su da ayan har misra neman neman awu har ma ƙarshen zuwa ba ma abin da ya ci abin da ta abubuwa da bai yake ba a gaisu ba har suke neman sadaka a wajen sarki duk dai wannan don dai duk dai a koya mana halin rayuwa ne amma mu'jizan tana nan kuma karaman tana nan ta waliyan Allah tana nan su ma a shehu ma Allah saka mata alheri Allah ya saka shehu da alheri yace abun farkon sa da kudura ce kudura take motsawa gaba daya to amma ba za ka iya karban kuduran Allah direct ba sai ka sai sai ta ya zai mu'jiza shi ma sai wani annabawa sai annabi zai mu'jiza shi ma zai ke bakwa sai wani da wani sai ka zaka sai sai ta wa zama karama na waliyai shi ma zama dai bakwa sai wali sai Allah ta so Ibrahim shi dai zama faida an wuce karama an shiga faida wato kogi ya cika ya tumbata har inda ba ruwa ruwa ma ya je kowa ma ya zama karama ya samu karama yanzu ce ya bayyana kowa ma samu karama kuma ko ka yadda ko ka baka yadda haka Allah ya gada maka kayansa haka Allah ya gada maka kayansa Allah ne yake yin kayansa amma yake sa hannun bayinsa jariri yanzu da aka haifa in aka ce wa zai raya shi wa yake raya shi ba Allah yake raya shi ba to me yasa ake yi da sai mama ta ba shi nono haka Allah ya ga dama to ka yadda akwai wayansu bayin Allah da Allah ya sa lamarin su a hannunsu ka yadda dole ka yadda da wannan haka Allah ya ga dama Allah ne mai yi amma ko ya sa lamarin sa a hannun wasu bayin sa subhanahu wataala Allah ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi kenan yace lulan da sanni duna ba dan dai tsoron kai ku kayyata ni ku iya da ba da na ce muku ina jin karshen Yusuf alaihi salam inji annabi Yaqub alaihi salam
قالوا تالله إنك لفي ضلالك الكريم
kadim qalu tallahi innaka lidhalika kadim kai baba da jigoki suna cewa kai kaka wannan dai irin dai kuskuren naka da daddan nakan Yusuf ne ya same ka wai ke magana da Yusuf kuma yau shekaru a wajen shekara 80 dan tsakanin ganin su da Yusuf da madanza an faɗi shekaru amma dai abin da ya fi abin da aka tabbatar ba wajen shekara 80 ne ka tsakanin jefa shi a rijiya da kuma saduwansa da shi ba bai wani magana shi ka tamanin ka ce a so wani yusuf wani yusuf kai dai wannan da ciwon naka nan dai tsohon ciwon kan nan da ya taso na begin yusuf har yi ka jin kamshinsa
فلما أن جاء البشير العير على وجهه فارتد فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما جاء البشير الكيو على وجهه فسد بصيرا قال ألم أقول لكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون da mai albishir ya zo wato wanda ya kawo riga kenan Allahu akbar shi dan uwansu wanda ya kawo rigansa da yace kura ta cinye shi nan lokacin suka je ba a rijiya ba sun sa rigar da jini ba to dan uwan da ya dauko dan uwansa dauko rigar jini da ya kawo baba bakin cikin cewa kuwa za ta yi rubu yace dan Allah yau kuma ku bani rigan albishir ma in kai masa in biya wancan bakanta masa rai da nayi yau in barfanta masa rai yau kuma sai suka ba shi rigan halamma an ji albashiru Allah ya ce lokacin da wannan mai albishir ya zo cewa Yusuf na nan a rayu ga ma rigansa sai ya jefa rigan Yusuf a gaban baba fatan da basan nan sai idan baba ya bude ya ni jago sai ya bude ya gani kaya da mukallakum idi da ma na ga muku ba inni alami Allah ma na ta mu da na san abu daga Allah Allah ya san abin da ku sani ba Allah ya san da cewa Yusuf a nan a raye don na tambayi kuran da aka ce ta cinye shi ta ce min aiko akuyan gidanka ba zan iya siye bale dan gidanka yace na tambayi kuran ta cinye aka ce ta cinye Yusuf din tace aiko akuyan gidanka ba zan ce balle dan annabin Allah annabinka ba zan ce dan annabin Allah ba ai kuma sannan kuma malaika Jibril Azra'ilu ya zo gaye ni na tambaye shi ya ce bai dake ni Yusuf ba Yusuf nan da rai kuma yuzu ya ban labari ya yi barki akwai ya ga taurari sha ɗaya da wata da rana su masu yada to yuzu ba zai biya to wannan mafarkin ya tabbata da haka na san wanne ya sa ni to kuna san lokacin yuzu na nan a raye.
قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا وإن كنا خاطئين كنا خاطئين قالوا يا أبا تغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين to fa shi kenan yanzu kan sai su ba kuma ba sai ya baba tafila na zunuba na da su jikokin da aka bari a gida ba su kuma misra ba da su ƴaƴan da suka dawo daga misra da wanda da riga bige duk za ka zo gaban baba ana kuka baba ka mana gafara tafila na zunuba baba lalle mun san mun yi mun yi kuskure inna kunna kadina mun san mun yi kuskure ka ne mana gafara wajen Allah ka ne mana gafara wajen Allah ka ne mana gafara zurma wajen Allah ya baba
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال سبحانه ربي إنه هو الغفور الرحيم malamai suka ce su ‘yan uwa a gaban Yusuf da suka ce laƙar asaraka Allah wa laina bayan kuna da kadiyina daga yadda lati zai alaikum yawan gaba ɗaya sai ce ya yafe amma baba da aka ce masa muna neman gabara bai ce ya yafe ba saufa astaghfiru lakum rabbi da sanu zan nema yau gafara wajen ubangiji ubangiji na to nan malamai sun yi maganganu a cewa saurayi ya fi saurin yafewa akan dattijo ana an faɗi wannan to amma dai malamai suka ce a'a shi annabi yaqub alayhi salam ya san lokutan karɓan addu'a ne shine yace zai nema musu gafara a wannan lokutan kaman ƙarshen lokacin sahari ƙarshen dare sun sa ake ne lalle musamman shi mutum radiyallahu anhu yana cewa wannan lokacin lokacin karɓan addu'a ne in ka raba dare kashi shida to kashi ɗayan ƙarshen shidan nan lokacin karɓan addu'a ne bishe ban radiyallahu anhu sannan kuma daren juma'a lokacin karɓan addu'a ne haka da safiran juma'a da wayewan gari ba sa zuwa kama da fito nan ma lokacin karɓan addu'a ne sai aka ce wannan lokutan ne ya sa sofa wato yana jiran wani lokacin ya zo ne ya roƙa musu Allah a wani lokacin mu samu gafaran Allah gaba da safa su astaghfiru rabbi da sanin gafara waje ubangiji na Allah subhanahu wataala innahu huwal ghafurur rahim aisha Allah ubangiji na kan wallahi huwa al-ghafuru mai yawan gafara ar-rahim mai yawan jinkan na subhanahu wataala
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقالوا كم إن شاء الله آمين a doyi ganin a yanzu kan annabi yusuf ya aika wa danginsa su tafi da kan'ana su dawo misra yanzu abin da malamai suka ce wato kaman su saba'in ne ko kuma gurup gurup saba'in ne sai ya tura musu rakuma saba'in don su a kai to su an je sun kamo hanya suna zuwa suna tawowa ana ana samun labarin zuwansu ana son labarin zuwansu dan da za su shigo misra annabi yusuf ya gangami ya da siryan babansa ya sa bayi dubu hudu a gaba bayi dubu hudu a baya bayi dubu hudu ta yammansa wato ta damansa bayi dubu hudu ta hagunsa suna raka hijiyar za a yi tiran baba duk gari aka yi aro an mai an tiran baba aka je da gadon mulkin sa ana tafiya ya tafiya aka za a yi tiran baba aka da aka je sai jibril ya ce masa ka sauka ka girma babanka ka tafi aka kawo ka tare shi sai da kan abun hawa ya taka da kafa ya je yayi maraba da babansa suka gaisa da baba nan kenan kaga ana koya mana girmama na gaba kenan duk abin da kake da shi to ka saurawa na gaba da kai na gaba da kai ka zo ka fara na gaba da kai kaga dai annabi yusuf annabin Allah ne kuma da sarkin misra amma ya hau ya hau abun mulki amma jibril ya sauka don gina babansa ya tari babansa kuma wani abun da yayi da ya zo ya sa da baba suka kama za su tsawo sai ya ce baba na ji daɗin saduwa da kai ka kudu na bayina ne arewa na bayina ne gabana bayina ne bayana duk bayina ne na in taso da gamuwa da kai na ji daɗin gamuwa da kai ya ce ya yanta su shi ne shehu mai gida shehu ibrahim ya ce a gamuwan yusufu ma da babansa don jin daɗin gamuwa masoyi da masoyi yusufu ya yanta bayi dubu goma sha biyu to yayin gamuwan allah da annai muhammadu kan nawa za a yanta kenan dan da manzon Allah ya ga Allah ran dajin kiyaman nan kan nawa bayi nawa za a za a yanta musu gafara kenan don jin dadin hatson Habibu da Habibu shine nan Allah ke gaya mana da malaka za a Yusufa da yanzu rigo suka zo wajen Yusuf alayhi salam ayi ilahi abawi shikenan da yazo da gadon mulkin sai na ya kamar za ka yanta gaba to sai ya ce iyayen nasa da shi baban nasa da yar uwar mahaifiyarsa wato yar mahaifiyar tasa zuwa ɗauko su su zauna kan kan gadon mulki wa ƙara ku musu insha Allah amina ya ce musu ku shigo misra insha Allah kuna amintattu ba sauran tashi hankali mu shigo misra ka
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعل هذا ربي حقا فقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء البدو من بعد أن نبق الشيطان من بعد أن نبغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ورفع باشك سجدا وقال يا أبتي هذا تايد من قول قد جعلها ربي حقا وقد أثر بيا ذكر من يسيني وجاءك من بني مرحبا ذكر بني بني أكتي إن بالجنة هو العليم الحكيم sai ya ɗago iyayen nasa ya zo da su kan kujerar mulkin nasa ka zama tare kan kujerar mulki wato ita shi baban nasa da da da yar uwar mahaifiyarsa din mahaifiyarsa sun wajen aihuwan Binyamin ta yi wajen naƙuda ta rasu da haka wannan yar uwar mahaifiyarsa ce tana matsayin babarsa kenan shi aka ce ya ɗago su ya ɗaga su kan wajen zaman sa na mulki Allah shi wa karar su jiran shi kenan da nan da baban da maman da yan uwa sha ɗaya duk suka faɗi suka wazo sujada suka wazo gaisuwa irin lokacin ana yi wa sarakuna in za a gaishe su su zai ɗakin zafi a kasa su ake gaishe su da shi ba hana irin wannan ba a lokacin don annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an kawo masa kukan wani raƙumi ya daɗe masu shi yanzu zai mu je wajen raƙumin da haka dun faro raƙumin sai da abubakar ya yi rakiya sai suka ci azo da kake matsayi shi ba ya zama kaman karen hauka ba ma zai taba ka alai ba ku muje ai da raƙumi ya hango manzon Allah raƙumin ne ya zo da gudu ya fadi ya su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abbaka da ce ya rasulullahi yanzu dabba kenan da bata san kan muka san ka ba take maka wannan to me ya kata mawa kenan ya rasulullahi yace ni a shari'a ta Allah bai yadda wani ya wani sujada ba to kenan su lokacin ana yin irin wannan kenan suka fasa cewa annabi yusuf gaba su jira yusuf da ya ga sun yi sai ya tafi mafarkin sa ya ce baba ka gani ko ya abati ya baba hada ta yi duroye min kaulu yau kan mafarkin da na baka labari na yau ga fasara mafarkin ya zo mun ga kadda alaha da bi hakan ga ya kika Allah ya sani mafarki da zama gaskiya ga yan uwansa sha ɗayan nan su ne saurarin nan kenan ga baba da mama su ne wata da rana kenan nan za a ga wurin su mawar sirai wurin su sa yaƙub shi ne rana ita uwar wata wurin su sa yaƙub shi ne watan ita uwar ita ce rana to nan saboda ashkan na larabci ne a larabci kamaru namiji ne wadda makaddar nahu shi ko ita kuma rana ta mata ce wa yau ta yi wasu irin laha to yi gina ake gina ashe in an ce shamsu wa kamaru shamsu zai komawa da ta mace kenan wajen lafazi kenan kamar zai komawa namiji wajen lafazi kenan amma a duk a zati to zatin yaƙubu shi ne kamar zatin rana zatin ita wannan ita ne kamar zatin wata wata ta ga madadi daga rana ne in an yi wajen zati wannan shi ne yaƙubu shi ne rana ita layya ita ce wata in ga wanda wajen lafazin larabci yaƙub shi ne kamar ita kuma ita ce shamsu kenan duk dai Allah da ya ce dukkan sun fa ya fi yi sujada in ita ne kamar ita ne ta yi sujada shi ma ya ce duk dai duk gaba da wanda duk sun sun yi annabi yi sujada ya ce hata min qawlu qad ja'ala rabbi hakan wa bada sanabi ya ce kai baba kai baba wallahi ina gode Allah baba Allah ya yi mun kyauta Allah ya kyauta ni bayar rabon kan baba Allah ya kyauta ni Allah ya kyauta ni wa ya sanabi ya idan ka je mina sujin a lokacin da Allah ya yi zai yi da gurgugu ma suka ce a me yasa bai dauko tarihin tun fitar da rijiya ba yace saboda kunyan yan uwansa su suka yi laifin je ba shi a rijiya kai da shi ai Allah ya da giri da rijiyan nan a sai ya fara fitar da kurkuku kuma aka ce da ya fita rijiya bawa ya zama amma da ya fita ruhu kuma ya zama sarki ne aje wani don gojen Allah ne sai an bato wajen wajen falalan da aka masa ne wa kada sanadiya zaka ne mai sirri lokacin da Allah ya fito daga daga daga ruhu wajen alfin babi gashi koyo Allah ya ƙara min jin daɗi ya dawo min da ku daga ƙauye kun dawo birni ni ne yau sarkin misra kuma gashi kun zo kun zama muna tare da ku kai na gode Allah lallai Allah ya kyautata mini in an ka je fada don kamar yadda kaɗa kafin baya ita zulaika ya aure ta ta wata riwayar wato ta tsufa ta gaje ka wajen tisin duk abin da take da shi ta tafiyar da shi saboda Yusuf daga ta adabin su ya Yusuf za ta ɗayi wani kuɗi mai yawa ta bashi don son Yusuf har kuɗinta ya ƙare ta zama ta lalace to Yusuf lokaci in zai je wajen wajen in gare wa zai je wajen au abun wata zai yi zai yi kuka kowa ya ji to kowa ya ji ko wannan abun hawan lokacin zuwa au yayi sai a ji aisha au sai dare yake dawa gida alayhi salam kuma ya dawo gidan fa ya kwana ibada kuma alayhi salam kuma inda azumi wai saboda kar ya manta mai jin yunwa shi duk nan bari ya yi da azumi zai ji tausayin mai jin yunwa alayhi salam to ana haka ana haka wata nan zulaika ta ji kukan abu hawan yusuf sai dai bakin hanya sai da yuzubu yuzubu yuzubu yuzubu yuzubu yuzubu bai kula ta ba ta zagi fitowa har da uku da ta fito sai ta ce masa sai ma ya ce ah da ce Allahu akbar Allah subhanallah subhanallah Allah mai girmama bayi masu masa biyayya ya kaskantar da masu mulki na zuwa biyayya ba wato tana ganin da ga bawanta Yusuf da bawan gidanta ne yau ga shi ya ta magana bai ji ta ba sai Allah ya jefa wannan maganan kunnen Yusuf sai Yusuf ya ce a zo mun da magana kai mun shi gida sai aka kai ta gida bayan ya gama au ya koma gida sai ya tuna shi a kawo wanda nake a kawo ta gidan nan ta zo da ce masa ka gane ni ce ban gane ki ba baka gane ni ba kai amma ko ka hasarin manta ni Yusufu ce ban gane ki ba ai ban taɓa ganin ki ba ban taɓa ganin ki ba tace yanzu ka manta Zulaika yace subhanallah yanzu ke ki Zulaika Zulaika har yanzu kina raye tace ka gani yayi son ka ya ka gani son ka mai da ni na ga dukiya na sayo da kai na ga kamar saka da saboda komai ya sami da rayuwa don kai ni da'o ne same ni same ni ya same ni sai tsammanin tana bukatar wani abun duniya ne ya tace ya ce yaranta ya tace ya ce yaransa ku je ku ji bukatanta ku je ku ji bukatanta me take so ne sai da ce a bukata na kai nake so ka ji bukata na ba yaranka ba sai suka ba su waje sai da ce abin da nake so ka roki Allah ya dawo mun da kuciya ta ka aure ni sai ya yi shiru sai Allah ya ko Jibrilu yau ya ce ya annabin Allah sarki Allah ya ce a gaishe ka kuma Allah yana maka umarnin cewa ka biya wa Zulaika bukatanta abu wata neman nan ka mata nan da nan sai ya addu'a ta dawo kuruciyanta kuma ya aure ta sai ya sa aka mata gidan kawa a cikin gidan sarautan ya mata wato gida na isa a cikin gidan sarautan ita zulaika bayan Allah ya bade ta ta da kurcin da kuma ya aure ta shi kenan da baba ya zo sai yake a kai shi a saukar da shi wajen zulaika saboda wajen ne kaman wajen isa a gidan na
رب فلا تيتني من الملك وألمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وجاء بكم من البر الله ya shaku daga ƙauye min ba da an na zaga shaidanu bai ni ba ne kwati bayan ku da shi dan ya shiga tsakani na da yan uwana ya yi abin da yi amma duk abin ya wuce yanzu kun dawo mun haɗe mun zama da kai na ji daɗi ina gode wa Allah wannan kyautatawa da Allah ya yi inda na biya ɗifin lima haka Allah yake in ya ga dama haka yake yi wanda yake so irin wannan ludufi yadda ya mun ɗin nan kai na gode wa Allah inda rabbi inda huwa lalimu lakin shi Allah masani ne Allah ke mu mai hikima aka ce da aka yi shi annabi yaqub aka soke shi gidan zulaikan sai ya ce kai ni irin wannan wajen rayuwar ba eh ba zan iya rayuwa irin wajen kunan na alƙarya ba ni dai abun kema irin tamu ta ƙauye da aka sa aka wata kema irin tamu ta ƙauye ya shekara da shi shekara ashirin da hudu ko da ashirin da shida bayan nan ya zo rasuwa kuma da ya zo rasuwan ma alaihi salam sai ya ce shi zai in ya rasu ma mai da shi can garinsu a masa kabari kusa da yan uwansa da kuma sai aka dace kasan labarin da muka bayar kwanakin baya su yan biyu ne da shi da isu yan biyu ne shi da yake uwa ta masa yadda ya samu addu'a ya fi annabawa shi kuma ya samu addu'an ya samu manyan masana harkan duniya shi isu to daman daga baya ya dawo wajensa Allah da ikonsa randa shi Yusuf da kansa ya raka gawan baban nasa randa aka kai gawan baban kan'ana sai aka dace a lokacin kuma isu ma ya rasu za masa janaza shi kenan sai aka masa janaza yanda suka yi duniya ciki daya haka aka yi to aka masa janaza cikin kabari da aka masa rami waje daya da izin da da shi Yaqub din annabi Yaqub annabi Yusuf sai dawo gida to shine bayan ya dawo gida ne yake wannan addu'o'i yana ta rabbi ga ta yi mulki wa lan ta min tawil hadi rabbi ya ubangiji na lalle kadadi lalle Allah ka bani mulki wa lan ta min tawil hadi kuma gashi ka sanar da ni wato tawilin maganganu ko mafarki ne ko ilimi ne duk dai Allah ya masan da shi abubuwa da yawa alaihi salam yana da yi ka yi sama wato yabi Allah kai ne ka fari sama kasa ka fari kasa wato an ce fatir wato ne ya fari abu ba tare da ya gani wajen wani ba misali yanzu a tatta mai zane zai buɗe misali ko website ko wani abu sai ya ga wani zane ta kai wani ne mazin irin sa kaga wannan shi ya kokaya kenan amma wani shi Allah subhanahu wataala nasa nasa ne ba tare da ya kokaya wajen kowa shi ya ta subhanahu wataala ya yi samman sai ka so subhanahu wataala an ta wali fi dunya wal akhirah ya Allah kai ne majibin al'amari al'amari rana duniya da lahira wannan duk ayyukan ne ke wannan addu'a zai tawajjih da mai duniya da lahira tawaffani musliman to ya Allah ba abun da baka mini ba ya Allah to ga bukata ta da ta kowace bukata tsada ya Allah tawaffani musliman Allah ka kaye ni ina musulmi wa yigni bisalihina kuma ka riskan da ni bayinka na gargari nan Allah ya saka shi mu da alheri yace shi annabi annabin Allah ne ma ai mursali ma cikin mursalai da haka islam yana hawa akwai islam lugari akwai islam ma'anayi akwai islam na wato na isra'i shi kuma misali sallama mutu idan musulmi matakin farko kenan na na musulunci lokacin da yahu mutanen madina ko munafikai suke yi mazan Allah gori cewa ai mun yi imani da kai qatil arabu amanna Allah ce kullan tuminu walakin qulu aslamna a ai tukunna imani bai zauna a zuciyanku ba ku dai musulmi ne tukunna kaga nan kaman imani yana sama da musulunci kenan anan sannan kuma za ka ji can kuma Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna ya ga nan an haqqa tuqati an wuce maganar imani an ji makamul ihsan kenan saboda haka shi annabi Yusuf ya roƙon Allah bayan Allah ya bashi mulki ya bashi yan uwansa sun dawo gashi dai komai ya samu to ga wata babban bukata nan ana nuna mana ne ba ba kyautan da ya kai Allah ya baka musulunci a wajen Allah duk abin da Allah ya baka in ba musulunci a ciki ba kyauta bane ko duk abin da kai ganin kan baka samu in Allah ya baka musulunci to Allah ya baka abin da baya ba kowa sai wanda yake so yau abin da ya ganin girman su a duniya ko dai kuɗi ko sarauta ko lafiya suna ganin girman su a duniya ko to yau da za ka tambaya wa bi kowa kuɗi a duniya za ka samu kafiri ne baya sallah sunansa aduwun layi Allah baya son sa to me yasa ya bai kuɗi saboda kuɗi bai kai komai a wajen Allah ba yana ba har makiyansa haka mulki yau da za ka ce wani mulki ne bi kowane mulki girma a duniya za ka zama mulkin kafiri ne ya aka yi yana kafi a duk al'awari don Allah ya nuna haka mulki ba ko har kafirai makiyansa ma yana basu jera haka tambaya wani likita ne ya yi kowane likita sanin lafiya yau a duniya sai a ce masa kafiri ne baya sallah ya aka yi haka don a aka wannan ba komai bane a wajen Allah abinda Allah baya ba kowa sai wanda ya zaɓa yake so musulunci ya so annabi Muhammadu wannan shine Allah baya ba kowa sai wanda ya zaɓa yake yake so kuma Allah ya nuna maka sarakuna manya da aka yi na duniya akwai musulmai a cikinsu irin su annaba ma annabi Sulaiman annabi annabi Yusuf da sunan manyan da bayan Allah kuma masu masu mulki in an zo wajen waliyai kuma akwai su wannan wanda aka kafi sa cikin suratu kafi zulkarnaini shi ma gama sarki ne ko musulmi ne akwai zubuktu nasar kuma sarki ne ba musulmi bane dan dan zai cewa wannan ba kai bane a wajen Allah a'a mulki yanayin wanda yake kan mulki shi ne sifan mulki in mutumin kirki ne akai mulki mai kyau ne abun nema ne in mutumin banza ne akai mulki abun banza ne ba abun ba mai kyau bane kamar da yana dukiyar take a nasarar yake ta ni'mar rajul salih fiye da fi iman mali sali fiye da rajul sali ma da dukiya mai kyau hannun mutum mai kyau ashe kenan nan kyakkyawan godiyar da za ta yi Allah da ya baka musulunci shi ne babban kyautin da Allah ba wa kowa sai wanda yake so domin duk abin da aka baka a duniya in ba musulunci a ciki ba wato in lokaci ne Allah ya saka a mu da alheri yake duk abin da za ka ji daɗinsa a duniya gaba ɗaya shekara saba'in da biyar ne ko me shi yau misali ka zo gari ka zo wani gida ana yawon ganin gidan tsadansa kai wani gida ya tsada ya tsada to ka tafi kar ka dawo sai bayan shekara hamsin kaga gidan har yanzu ana kallonsa za ka kalle shi ya zama kuma yi ma watakila an wuce shi ko yau ko ga gidan wani mai kuɗi ana washa washa washa washa washa washa washa ka ce kana zo da mai gidan ka ganshi ka yi sunansa ka rubuta ka ajiye ka je kar ka dawo sai bayan shekara hamsin ka zo in gidan na nan ka yi sallama a gani na ran nan zai fito an wuce shi sai ya fito wata iya gada saurayi ne ji shehi sai ka tambaya ka ce a'a ba wane fa sai ce o Allah sarki baba yake nema Allah sarki to kai wajen baba duniya fa kenan ya ga jin da kenan sai mace komin kyan mace a ce an yi kokuwa wajen neman aurenta da ƙyar wani samu ya aura kamar a yi faɗa ta je ta shekara hamsin a gidan miji ta fito yau auren ya mutu tana neman mijin aure da Allah yau ma sai fada a bai ta bai ta mace to ta an wuce wajen to duniya fa kenan fa ya kan duniyan fa kenan to baka yadda wannan ya baka da Allah a aka gode wa Allah wannan mutunci da Allah ya baka shine abu mai tsadan da Allah baya ba kowa sai wanda yake so sai wannan bayan Allah suna tunatar da mu wannan ga mulkin misala ya samu ga ƴan uwa an bashi amma ga abin da ya ji tsada yake nema Allah ya masa tawaffani musliman wa alikni bi salihin Allah ga kashe ni ina musulmi kuma ga yi da bayan ga salihai a bilkisu karauniya an ba ta mulki da gado mai tsada annabi yusuf annabi sulaiman afwan ya ji labarinta sai aika aka ɗauko gadon da ta arzika masa ziyara sai ya sa aka gyara gadon aka canja masa kala aka canja masa kaila sai da ta zo sai ya ce mata haka za a shuki kalan ka annahu wai sai suna cewa ai har ta gare ma gadon nata sai ta ce ai kaman ma shi ne a nan sai yusuf ya yi kishin kaifin hankalin har ta gane sai ya suna abin da Allah ya ba shi kafin ita wa uti na min qawliya wa kunna muslimina ita yanzu take yanzu take shi shuga musulunci musulmi musulmai ne ita ma ko da ta zo musulunta a wata take kenan da ta ga an nuna mulkin ta gani ta ce kai inni zayantu nafsi duk abin da Allah ya ba ni tsarki man kai nan ashe na zalunci kai na ga abin da ya fi komai tsada musulunci wa zan ba Sulaiman la rabbil alamin gashi kenan wannan shine abin da gashi Yusuf zan ma shi faɗan sa cewa tawbin zalikni bisalihina kuma alikni bisalihina nan Allah ya saka shi mu da alheri yace in ka dauki wannan ayan ka hada da wata aya a cikin suratu irin wannan aya cikin suratu ankabuti zai ba ka ga gane cewa su wane ne ibadullahi sariyan da kowa ke neman riskan su ne kaga nan annabi yusuf ya ce wa alikni misalina annabi ibrahim shi ma ya roka shi ma na fada to wai zuwa ne ne wayannan manyan bayin Allah da annabi ibrahim yake neman riskan su annabi yusuf yake riskan su ai annabi muhammad sabban sa kenan sallallahu alaihi wasallam saboda kaga na ashe riskarwa amma can za magana a kan amurka wallazi na amanu wa min sarihati ba a ce da nurikan ala nurkilan nahu wannan da yake ba a sai zurkar da shi za a yi amma kai mumin da yake da manzo Allah kai kam kana zamanin ibadullahi salihinan ne sai a ce da nurkilan nahu shi da kai da ai kawai ashe kenan manzon Allah yake nufi kuma cikin san suratul anbiya kashe za ta gaya maka wal akadamna fi zawi min ba'di zikri anna da yasa ibadu salihuna cewa Allah ya yi ta a taura da linjari qur'ani duka da zabuwa duka Allah ya cewa zai gadan da kasa bayin ta salihai ashe annabi kashin zamani shine mai wannan matsayi kenan da shi da sahabban sallallahu alaihi wasallam kaga annabi zikirin shi ma idan Allah ya sakar da shi annabi da sahabban sa kenan mu kuma Allah ya samu ciki mun gode Allah muke alhamdulillah
ذلك من أنباء الغيب نوحي إليه وما كنت لديهم إذ اجمعوا أمرهم وهم يمكرون
ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك إذا ما أمرهم يمكرون يا رسول الله duk labarin muke bakan nan tun daga fagon zo da hudin an kawo kisan annabi musa somari haka aka yi da kisan annabi nuhu aka yi da annabi salihu annabi hudu annabi lutsu aka kawo aka afa aka ibrahim aka kawo lutsu aka kawo aka sake dawo da aka kawo shu'aibu aka sake dawo da musa sannan aka mai kisan yusuf wanda wannan kisan ma yahuda suna ɓoye ta wai wata iska ce wanda yake ba kowa ya kamata ya santa ba sai na kusa sai yake ɓaɓɓu yau da ka ba su kisan ta gaskiya wannan duka minan ba'il gaibi wannan labarai ne na gaibu nuhihi ilaika muke maka wahayinsa ya rasu wallahi wa ma kun da dai mu in wannan yankuna wai kin kan lokacin da ƴaƴan Yaqubu suka yi mitin suna neman makirci wa Yusufu kana nan ne ya Rasulullahi amma da shi kana ba da labarin tilla tilla kaman a gaban ka aka yi to mu muka baka labarin ya Rasul inji Allah Allah ya ga mun zan saka wani yankuruna yadda ma rokin suka tara za su za su mage cewa annabi Yusuf ai baka wajen amma kai kana ba da labarin kaman a gaban ka aka yi saboda Allah ya baka labarin وما أكثر الناس ولو عرفت بالمؤمنين وما أكثر الناس ولو عرفت بالمؤمنين ya rasu wallahi duk ogan da yake shi manzon Allah sai ke kowa ya musulunta ya zama mumi bawan Allah har ma sai ya yi tsammanin wani lokaci wai ko kokarinsa ne ya kasa sallallahu alaihi wasallam ya zo sallan dare ya yi ta kiyamun laili ya yi ta kiyamun laili sai kafawar sun kumbura yana ganin wai kaman ko shi ne ya kasa ne wajen da sakon nan ne kam ba a karɓa ba ya yi ce ba haka ba ne ya rasu ya ɓaha ma an zanna a yau ƙwaye ta suka illa ta suka ta liman yaksha ya su wallahi ba da gare ka ba ne ayyukan ɓaha malaman malaman ishara suke cewa wai ɓa ɓahir ha haji kai duk wanda yake ya tsaraka yake kai ka isa tsaraka kuma duk wanda zai shiya ka isa shiryarwa a shi abin ba da gare ka bane illa ta sai da wadda ga duka wanda kanka ba a mun kawo ne don kai sai ne tsoron Allah zai wa zanta da wanda kake ya rasulullahi a to sai sai Allah yake tsoro da zuciyarsa da irin wannan wa ma aksarun nas ba su yi ya sula duk wanda yake so wai kowa musulunta nan ai yawancin ma mutanen ba mu'minai bane haka Allah ya kaddara kuma kaddarawan Allah ne sai wanda Allah ya ga dama yake bawa sai mu ga ta in da Qur'ani da ga ya kasa halitta ko mutane gida gida da farko za a kira mutanen gaba daya sai a ce wa ma walakin aksaran nasi la yu'minuna yawancin mutane ba mu'mine bane yanzu ga census na mutanen duniya zaka samu wajen ana neman biliyan takwas ne yanzu kwarikin ba wace biliyan bakwai da ta amma an ce yanzu ya haura ya ta jin biliyan takwas yanzu to yanzu in an ka biliyan takwas ɗin nan a ciki musulmai da ƙyar za su kai biliyan biyu in sun yi a biliyan biyu da rabi biliyan shida ko ka biliyan biyu da duka kafirai ne da Allah su waye da yawa kenan kafirai wata wata a sanza laifin ne kenan to su kuma haka in an zo wajen muminan musulmai kenan to su sai a tura kafirai wajen dabbobi sai Allah ya jira innu illa kalan dani amma dai a bi su ana musu wa'azi a sayar da su a sayar da su a sayar da su amma aina nan ma sai a samu kaɗan ne za su zama malamai walakin aksaran nashi la ya'lamuna da haka cikin musulmai da duba sai ka samu malamai su ne kaɗan akan sauran musulmai su ma malamai sai a dube su su ma ta Allah duba yawancin malaman su ma sun yi faɗan gaskiya saboda son zuciya su ma ta Allah ce walakin na aksara kuma haƙi kari huna kuma kun yi gaskiya kun zan a matsalasun duniya so da girma ya hana ku jin gaskiya to sai a tangance wannan na gaskiyar sai zama hizballahi kenan wannan sai rundunar Allah sai su kuka a wajen Allah ya Allah ya Allah mutane irin mu sun yi su imani don da muka yi imani musulmai irin mu sun yi su ne muka haɗu su yi ilimin da muka yi ilimi kai malama sun yi su bi gaskiya da muka biya Allah ya Allah ce ai ku ku ne ku ne runduna ta kuma runduna ta ke ce min da ko da yake Allah inna billahi mun galibuna to kullum haka abun yake tafiya cikin rayuwa wa ma su za su yi mina duk yanda kai ya so Allah kake kwadin cewa ko a zama muminin nan ba haka bane kuduran Allah ta yi ta tafiyar da iradansa cewa yawancin mutane ba mumine bane nan ana labarin wani bawan Allah waliyin Allah hallat wali ne to sai ya kai inda ya kai wajen walittaka to amma wata rana sai su a riwa hadiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malam suke ba mu tsoro wajen taba hadiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waje ne mai danja mai hadari bai san me zai biyo ba bai zai biyo ba ba bai gaji wannan bawan Allah abin da ya faɗa wai da ya zo karanta wadduha ne Allah ya ce wala sai ba yuɗi ga muka tarba to shi dai ya faɗa amma kuma ya rabu su a yau ba a fadar manzo a sallam wai sai ya ce can da yadda ya faɗa ba wai na misaltawa nake faɗa yadda ya faɗa ne ba wai haka ne magana take ba abinda da ya ce wai da manzon Allah zai amfani da wannan aya da ba wanda zai shiga wuta da kowa ji a janna to wani zai taɓa zuciyar manzon Allah ga abin da Allah ya gaisa cikin iradansa ni kuma zan jinja ya ke zan jinja Allah iradansa to sai fushin manzon Allah nan sai ya zama shi ma fushin Allah ta tafe shi kawai manzon Allah ya fushi shi ma sai ya yi nesa da yana jin wai taka kusa sai ya ji sai an nesanta shi baya kusa to da yake yana da gata waliyai da manyan bayin Allah suka zo suka ce ba manzon Allah hakuri ya sallah ya hakuri ai haƙuri ya fi masa ai haƙuri ya fi masa ibn abi al-hatim ya rubuta wannan wannan kissar a littafin sa yace shi ya ga taron wayannan waliyan da bayin Allah manyan suna roƙa wa Allah gafara wajen manzon Allah to yanda shi ma ya ga wajen a irin yanda wajen yake shi ma ya razana yanda ya ga kowa ya shiga tashi hankalin fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma sai ya samu wani ya tambaye shi me yake faruwa ne yace ai kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji to yanzu ana ganin alama an samu afuwan shi kokari yake jiya manzon Allah ya ga dama ya afuwan sai ce eh to muna sare daga baya dai manzon Allah yace ya yace amma takobin shi ya zai aiki a kansa to shi ne ake bada labari yaje su maganganu na na ma'arifa yai na na na da ake cewa sadahat sadahat na bayan Allah yai irin wannan maganganun kai ya zama maganganun suna nuna cewa ya kafirta maganganun da yi suna cewa ya kafirta shi kenan ya ka zaka bayyana hukunci lokacin hukuncin musulunci ake aka tabbatar cewa ya kafirta sai a kashe shi shi da aka zo aka yanka shi da sunan ya kafirta amma da yake Allah yana so ya barra'a shi sai jininsa yana gudu yana yin la ilaha illallah muhammadu rasulullah jininsa da ya fito shi ne zuwa yana fito la ilaha illallah cewa a wannan musulmi ba kai yana ashe wancan abin da ya ne wannan hukunci ne aka masa saboda haka ai a bar Allah da irayen zage yadda ya ga dama yake subhanahu wataala da ya ga dama kowa zai muni da Allah ya ga dama da haka za a yi da ya ga dama cikin cikin jalalarsa kowa za mu haka zai haka zai ga dama amma haka ya ga dama wa'insu yan aljanna wa'insu yan wuta haka gan daman sa ne wa ma asma wa su asma duk kokan da zaka yi don azumi ne sai wanda Allah ya ga dama ne yake ba shi mumini ba dukkan mutane yawancin mutane ba mumini bane alhamdulillah na
wani da ba yake cewa da ba da ba yana lafiya ga kuren a cikin tarihi na ganga na ɗalibi yusuf da yan uwansa an ce lokacin da yan uwan su gane yusuf ba da suka kwace musu ɗan uwan sai su ya ce lafi mutuwar da irin su ya tana da shi ne suna da ya taɓa shi
Yusuf ya da yaya na to dai malamin da sun ce dan sa ya tura ba sai dan Zulaika ko dan wata ba dan sa dan Yusuf ne ya tura shi shine wajen dubawa shin da shi ana ana magana jinin Yakubu ne kawai zai iya taba shi ya sace to ba dan Zulaika ne jinin Yakubu ba a dan dan Yusuf shine jinin Yakubu ya za ka fadi dan dan Yakubu ne dan Yusuf ne ya taba shi na'am to kaji malai sunan sunan uwar yaron ma a sinar ba zulai kan mace kenan a yayi aure mana tun da shi kan ai sai ba yadda ya zari sarki sai da zama sarki ne ma a wannan tarihin ce kai ta mata ce kai tiskin sannan ya zo ta iya mata addu'a da zama dagocin ta aure ta na ba na biyu ba ta malam yana lafiya akwai yana da cikin annabawan Allah guda nawa suka yi mulki
to wanda dai qur'ani ba da labarin su kenan ga sunan annabi Dawud yayi mulki annabi Suleiman yayi mulki annabi Yusuf yayi mulki Hmm. amma na ga yan- yadda muka fara yadda muka shi zulkarnaini da ake magana shi waliyi ne ba annabin Allah ba ne haka shi ma kadir shi ma waliyi ne ba annabin Allah ba ne a nufaƙin nufaƙin suka- suka- suka tabbatar saboda haka wannan ne su ne annabawan da ƙur'ani ya kawo cewa sun yi mulki kwanakin ba na maganar cewa haka Allah ya gira cikin bayinsa wayansu masu mulki manya wayansu marasa shi manya wayansu masu lafiya manya wayansu marasa lafiya manya shi manzon Allah da yake shine matattaran su gaba daya shi wani lokaci ganji wane mulki wane mai mulki wajen haiba sai a ce maka za abin adon da ya yi sai an yi kayan laƙumi ashirin da bakwai sannan zai biya kuɗin adon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata nan wani ka samu kaman sai ka samu nan nan wajen kama su Yusuf su Ibrahim kenan za wajen kamawa ai su su Suleiman su Dawud wajen kamawa wata nan kuma sai ka zo gidan a ce maka ai yau ana neman wata ɗaya wata biyu ba ɗora tukunya akan murhu ba me yasa babu ne sai annabi ta sun suna wajen kamawa kenan su ma shi da yake shi ne wata su gaba ɗaya kowa da kowa da mashayansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Allah ta haka shi da alheri Allah ya kara masa lafiya ya kara ja mana kwanansa ya kara masa yadda da nasara albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata ne kuma Allah ya taimake su baki wasu Allah wani wagen sa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ke wajen Allah ya Allah ya bamu an nuke tsaro kuma Allah ya kiyaye mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasan mu Allah ya zada mu lafiya duwa da kasan mu Allah yayi an nuke da Allah yayi mana wannan gunci Allah yayi Allah ya kawo yalwa da wadata mai albarka ya kawo zaman lafiya mai dorewa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata ayin da kai Allah yake barka Allah ya bamu da wanda yake zurfin Allah ya kiyaye mu Allah ya kara san manzon Allah san masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye kiyaye imani mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha sadul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi waladhdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما ولد والخاتم ما سمعنا سلاك الحق ولا إذا سيد لك يدعي العزيز آمين الحمد لله يا الله كرمك